والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو آه كان متى goma sha bakwai ne ga watan wato al-muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu da talatin da uku hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne dace da da nawa ne ga wata yau na boko sha biyu ko sha biyu ga wata ga watan ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkurani mai girma kamar yadda muka saba a cikin wannan sura mai albarka na suratul an-nisa ban sani ba an rike darasi na nawa za mu tashi ba aya ba darasi aya dai za mu tashi ne kan aya ta 126 ne ko? da bakwai ko? 127 na'am بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا نعم والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله فإن الله كان بما تعملون خبيرا wannan aya ta sauka ne akan wata mata da ake ce da ita amra wasu kuma suka ce sunanta khawla khawla binti muhammad bin salama kenan Am, da kuma mijinta mai suna sa'ad bin rabi'a wasu kuma suka ce sunansa rafi bin khadij ya aure ta tana yarinya karama matashiya suna zaune suna zaman mutunci zaman aure sai girma ya same ta sai ta zama babbar mace kamar ka ce dai ta tsufa sai ya je karo amarya ya je auro wata yarinya karama kuma sai ya fifita ita karamar yarinyar da ya aura akan uwar gida kuma ya fara mata wato wata ɗabi'a dai irin wanda maza suke yi wa mata wanda bai kamata ba to shine ta kawo kuka gurin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin ya aure ni ina yarinya karama matashiya shi ya tsofar da ni shi ya mai da ni tsohuwa yanzu ya je ya auro wata budurwa sannan kuma ya zo yake fifita ita wannan budurwar a kaina yana mun wulakanci yana mun abin da ya ga dama to shine Allah madaukin sarki ya ce wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha idan mace da take zaman aure sai ta fahimci wato kangarewa ko kiyayya daga bangaren mijinta shine nushuzan kangara ko fushi ko kiyayya mijinta ya fara nuna mata wannan ko ya bar kwanciya da ita duk ana ce da shi nushuz au i'radan ko ya kau da kai ya daina zama da ita ya daina tattaunawa da ita fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha shikenan Allah madaukin sarki ke cewa to idan mace ta fahimci wannan to ba laifi tsakaninta da ita da mijin sai su yi kokarin yin sulhu a tsakaninsu a daidaita kada a samu rigima to shine Allah ya ce wa sulhu khair yin sulhu din tsakanin miji da mata ai shi yafi kamar yanzu miji ya ce wa matarsa to gaskiya kin tsufa kuma na ga wahalhalun gida sun fara yi miki yawa to ina so zan ƙara aure yarinya matashiya zan aura mai ƙarfi kuma in kina so in kin yadda ita zan rinka ba ta kwana biyu ke kuma zan rinka baki kwana ɗaya in kin yadda bismillah ba ki yadda ba to zan iya sauwaƙe miki ba matsala sai mata ta ce a'a ni ban yadda ba to sai ba ta takarda kada ya rike ta a haka din ba ta yadda din ba kuma ya fifita wata a kanta wannan ya yi aiki na 'yan wuta to amma sai ta ce e ta yadda idan ya je ɗakin amaryarsa ya kwana hudu ita in ya zo ɗakinta ya yi mata kwana biyu ta ce ta yadda haka shikenan babu laifi idan ya yi wannan ɗin ba laifi ba ne ba haramun ba ne kamar yadda malamai suka faɗa me dalili ita ta yadda amma da ta ce ba ta yadda ba to akwai matsala daga nan suke cewa ma in mace ma kuna zaune da mataka haka kullum suna zaman mutunci da da amaryarka sai ta ce wani tunda ni kan kullum muna tare da kai shekara shekaru muna tare da kai ka daina ma zuwa ɗaki na sai bayan sati ɗaya ka zauna a ɗakin amarya ni kullum a ƙarshen sati ka rinka zuwa sai ta ce ta yadda wannan ba laifi a ciki kun fahimci wannan daidai yake da mutumin da yana da wata mata a nan kano kuma yana zuwa kaduna ya wata harka a wata bai fiye kwana uku hudu ba duk wata dai yana zuwa ko bayan wata ɗaya ko bayan wata biyu yana zuwa sai je nemi aure sai ce to amma ni zan ajiye ki ne a kaduna to sai dai mafi rinjayen zama na yana kano ke fa kawai rabanki a waje na duk ran da na zo kaduna ba ki da rabon kwana a gare ni sai in na zo kaduna idan ina kano ina wurin iyalaina kar a ce dole in na yi sati biyu a kano sai na zo kaduna yi sati biyu sai matan nan ta ce eh ta yadda ta amince a haka sai ya aure ta haka labas babu laifi babu matsala akan wannan ban sani ko yan wasu na fahimta na to wannan shine sulhu da aka ce a yi kokari a yi a tsakanin wato wato mata in ko bata yadda ba kuma shi miji ya ce ba zai sake ta ba to nan kuma dole ne sai ya ba ta hakkinta ba zai tauye mata hakkinta ba ko kuwa ya sake ta in ku ba haka ba to ya sake ta imam muqatil da ibn hayyan a muqatil ibn hayyan yake cewa wannan aya din ta sauka ne akan mutum da ya kasance a ƙarƙashinsa akwai mace tsohuwa in an ce tsohuwa mai yawan shekaru sai ya auro yarinya matashiya sai ya ce wa ita tsohuwar a taituki min mali nasiban ala an uksima li hadhihi shaba aksar mimma uksima laki sai ya ce hajiya tun da ke mun tsufa da ke da Allah zan baki jarin dubu ɗari biyu ki rinka ɗan juyawa amma da sharaɗin ke kuma za ki shirya mun da wani rabon kwana ki bar ni in rinka yin kwana uku uku a ɗakin amarya ke zan rinka miki kwana ɗaɗɗaya amma ga jari na dubu ɗari biyu ki je ki ci gaba da yi kaji wani ce tab kaji sai ka ce ka ce mace mata ne ya kamata su faɗa haka ba kai ba to sai ta ce ta yadda shikenan addini ya yarda da abin da suka yi na sulhu din to amma idan ta ce ban yarda ba to dole kuma sai mata adalci kun gane yawwa nam ali bin abi talib ya ce mutum ne yana zaune da matarsa kawai sai ga ta yi masa muni sai ya ga ta munance ko kuma gaskiya dai an daɗe ana tare shi dai ya gaji ko ba haka bane to a nan gurin ya halatta su yi sulhu da ita ko dai ya sake ta ko kuma ya yi sulhu da ita ya rage yawan kwanakinta in ta ce ta amince wannan duk wata dama ce da aka ba wa maza akan matansu amma aka ce ku yi sulhu ku zauna ku tattauna ku yadda kaga wannan abin annabi ya yi ga sauda binti zama matar annabi ne kanat imra'atun sabita mace ce mai yawan shekaru don an ce ta girma annabin ma sannan mai girman jiki ga tsufa kuma tana tare da annabi sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya ga wahalalin ya yi mata yawa idan da mun aure tun da mace tana karkashin miji dole akwai kwananta za ta yi kaza za ta yi kaza annabi ya ga cewa bari dai ya sauwaƙe mata kawai ya zo ya mata magana ce saboda to zan sauwaƙe miki ki koma gidanku shikenan zaman mutunci ta cewa ta ce ai ya manzo Allah fata na in mutu ina karkashin auren ka ai sallallahu alaihi wasallam ta ce ba dai matsala ce ta kwana ba girki na da kwana na na dauka na bawa na Aisha ta ku ta yi amma ni a banne a matsayin ni matar ka ce kuma annabi iya da ta iya siyasa zama kwarai kuwa gaskiya ne a ramar kwarai kuwa a nan gurin ya koyan uwana da irin bakin zalunci da maza suke wa matansu ai gwanda ai wannan kuma ka bane yawa duk wanda ya ga biribiri a gidansa da ka je ka yi wa aure ka wulakantar da ɗayar to ku yi sulhu Allahumma ko dai ka sake ta ko kuma ka aure ta din kuna zaune da ita da sabuwar amaryar ku sulhu ku daidaita kai abin da Allah bai zai kama ka ba amma yanzu wani yayi aure ya tattare dakin amarya gaba daya ya zaman sa ya fi shekara yana can har yanzu bai dawo ba kaga an yi ai ba a adalci ba wala tamilu kullal maili fatazaruha kal mu'allaqa kada ku karkata ga matan ku dukkan karkata ku bar wata kamar ratayayya ai kallace la zauja laha kamar ma ita ba ta da mamijin ma kwata kwata a rayuwarta wannan ba daidai bane gaskiya wani za ga da yayi aure wacce ta zama kwallon mangwaro shi kwallon mangwaro idan an sha an matse an tsotse shi ba jefar da shi ake yi ba to haka yau maza suke wa mata to wannan kuma bai halatta ba to da kamata wannan gwanda ka sauke mata tafi gida a hakan insha Allah wani kuma sai sha'awar ta ya aure ta shikenan yawan aure saki din bayi da bayi da kyau ba abu ne mai kyau kuma ba abun yabo bane duk da cewa arwaito wasu suka cikin magabata suna wannan ko Hassan dan gidan Ali bin Abi Talib an ce ya aure mace ta fi 80 akwai wanda ake cewa ya aure mace ta kai 200 ƙwarai da gaske kurin da ya gani abin nan sai ya sauƙe mata kurin da yake abin ki kawai wani kasan bai da haƙuri wani kuma yana iya haƙuri wani zai iya haƙuri shi matarsa har mutuwa har mutuwa tun daga auren farko in ka gasu rabu kabari wani kuma da an masa hauka saki yake Allah ya ce wa sulhu khair wa sulhu khair ku yi sulhun um, shi ya fi alkhairi ita ta haƙura da wani abu na hakinta kai kuma ɗin ka riƙe ta mai kun ka sallame ta ka riƙe ta ɗin ku zauna tare da ita kamar yadda manzon Allah ya yi wa sauda binti zama'a ta ce shi la tusalliquni ya manzon Allah karka sake ni karka sake ni ba nana na ba wa nana aisha manzo Allah ya rike ta kuma sai ke raba kwanan sauda din ya ba wa aisha aisha sai take cin rabo rabo da biyu ke da na sauda na aisha amma Allah ce wa uhdiratil anfusu shuh kalmar shuh ana nufin wato a yani kullu wahidin min az-zawjayn bi nasibihi min al-akhar ruwa ruwa ran dan adam tana tattare da ruwa kamar yaya wa uhdiratil anfusu shuh duk da wannan sulhun da aka ce ayi amma dan adam yana da ruwa da kin ba da alheri yanzu wani namiji a ce taimaka wa matarsa ya mata wannan abun bai zai yi ba amma da kun yi din da shi ya fi shi sa a ƙarshe shi wa in tuhsinu kalmar in tuhsinu tana nufin in tasluhu inda za ku yi sulhun nan ku kyautata ku yi sulhu wa tattaku ku kiyayi zalunci fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira lalle Allah mai bada labari ne dangane da abin da kuka kasance kuna aikatawa fa yujazikum bi amalikum lalle Allah zai muku sakayya da ayyukan da kuka kasance kuna aikatawa amma da za ku kyautata bi an tusinu bil iqamati ma'aha alal karaha duk da cewa kana kin matarka kana ga ta tsufa ta gaji ka tuna cewa kai ka tsufan da ita kai ka gajiyar da ita ko ba ka bane kai ne sababin tsufanta kuma kai ka gama cin moriyarta kuma bayan ka gama amfanuwa da ita ka sallame ta ka kore ta ka ce ta tafi gida ta je waye zai aure ta yanzu wasu matan ta aure ta haifa maka yaya goma sha wata ma ta haifa ma ashirin yanzu akwai wanda zai nuna ma matarsa ta haifa masa yaya yaya sun fi talatin kawai yanzu don saboda an samu bacin rai da wani abu kurin wata ya rubuta mata takarda ya ce kama iya ki tafi to wannan ka ai sai dai ta mutu ba aure kuma to wa zai je aure ta mace da take da yaya wajen talatin to ba ma talatin ba yanzu mace mai yaya biyar ma ba ta auruwa yaya biyar ma a ce ba zaura ta fito aka abu na farko da maza suke tambaya yayanta nawa in aka ce biyar ce biyar sai kara gaba ba zai sake dawa ba shi sa na sha faɗin wannan ga iyayena mata duk wanda Allah ya sa insha Allah ko tsautsayi ko sa'a kika fada gidan wani har kuka yi hakuri kuka haifi 'ya'ya uku hudu biyar to ina baki shawara ki karasa da haƙuri ku nemi na kabari kawai bare da gaske i akan samu wata tana da shida bakwai ma ta fito ta samu wani sabon auren amma ba kowa bane gaskiya ba kowa bane ba da aka a yi haƙuri ko matan ku yi haƙuri ko don albarkacin 'ya'yanki kai ma mai gidan ka yi haƙuri ko don albarkacin arzikin da ta tara maka dan yanzu arzikin da ta haifa ma a cikinsu sai wani ya cece ka a cikinsu sai ga wani ya taimake ka a rayuwa idan ya girma ya kama aiki kai kuma ka tsufa shi zai dauki nauyin gidan da familin gaba daya waye sanadiyar samun yaron shine uwarsa ashe yana da kyau ka taimaka mata ka ka kuma agaza mata to Allah ya ce idan kun yi haka to Allah zai ba ku labari dangane da abin da kuke aikata sai ce me ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا
Allah ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i ba za ku taba iya yin adalci da daidaita tsakanin mata ba ai lan taqdiru an tusawwu bainan nisa'i fil hubbi wa mailil qalbi ba ku isa ba ku daidaita a zuciyarku tsakanin soyayyar da kuke yi wa matanku da kuma karkata zuciya ba za ku iya ba walau harastum kuma ko da kun yi kwaɗayin ku yi adalcin ba za ku iya ba amma dai fala tamilu kullal maili kada ku karkata dukkan karkata fala tamilu ila allati tuhibbunaha kar ku karkata zuwa ga wacce kuka fi santa kullal maili dukkan karkata wajen rabon kwana ku fifita ta wajen ainihin ciyarwa ku fifita ta a'a fatadharuha kal mu'allaqa ku yi haka don kada ku bar ɗaya matar ta zama kamar ratayayya in an ce abin da yake rataye shi ba a can sama ba shi ba a ƙasa ba ita ba baiwa ba ita ba matar aure ba kal mahbusa kamar wacce take kurkuku ita ba a kashe ta ba ita kuma ba ta rayuwa da ji daɗi shine ka annaha masjuna kakku batta kamar wacce take ɗaure a rufe wa in tuslihu amma da za ku yi sulhu kaga nan ma dai Allah ya sake dawo da maganar sulhu din ku yi sulhu ashe zaman aure yana buƙatar sulhu wa tattaku kuma ku kiyayi zalunci da za ku yi haka fa inna Allah kana ghafurur rahima lalle in kun yi haka Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne tabaraka wa ta'ala Abu Kilaba ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin rabo tsakanin matansa yace Allahumma hadha qasami fima hadha qasmi fima amliku in aka ce qasami ya zama rantsuwa amma an ce qasm ana nufin rabu an gane ku yama yawwa fala talumni fima la fima tamliku wala amliku ya Allah kada ka zarge ni akan abin da kai kake mallakan sani ba zan iya mallaka ba hadisin imam tirmidhi kuma da imam abu dawud da imam nasa'i duk sun ruwaito wannan da ibn maja duk sun ruwaito wannan ibn hibban yace hadisi ne sahihi haka imam al-hakim yace sahihi ne a bisa sharadin imam muslim kuma imam zahabi yayi masa muwafaka akan haka din tayyib wannan ayar abinda take nuna mana ya koyan uwana dangane da soyayya mutum da yake da mata biyu ko yake da mata uku ko hudu bai isa fa ya daidaita soyayyar da yake musu ba a ce wai yanda kake son uwar gidan nan haka kake son ta biyu turaki kenan haka kuma kake son ta uku haka kake son ta hudu dole sai ka ji wata ka fi so a ciki amma in za ku yadda da wannan ka duba 'ya'yanka kana da 'ya'ya insha Allah ko yaya sai ka ji ka dan fi son wane akan wane da wane sai ka ji ka dan fi maili da karkata ko da ba a fito fili aka nuna ba amma dai za ka dan fi karkata kan wani to haka su ma mata suke ka san namiji masha Allah ko yaudara ko da yake wata yaudara ta halatta namiji in ya zo duk gurin matar da ya zo to wannan fa ita ce lambuwan kuma Allah ya hore mana matan nan in ka musu bayani a hakan yadda suke alhamdulillah ba ba mu da matsala ta yadda duk wacce ka zo ranar girkinta ana bayani za ka nuna to waye wa kake da ita ma sama da ita sai a ɗan zungure ka ce a hawa kai ko gasuwa ne sai kai kuma ka ce a to da suwanan na aure ki ai na san da suwanan na auro ki za su ce gaskiya ne wallahi wannan ni'ima ce min Allah to idan ka goce ka koma can ma kuma wata fada ce za a kafa ai ba dama ce ke hajiya a a hawa muka ai mun gaji ce abada to ke ai tsoho zuma da ku ake komai ita ma ka shirge ta a gurin ka kara gaba ita waccan amarya kuma daman amarya kam kai ka sani daman da ɗagawa ma da nuna isa ma za ta ga cewa ita ba dama ne kuma dole ka tara mata ƙasa tun da yanzu nan da ni da maza nake ina gaya muku duk wanda yake son zaman lafiya da matansa to dole ne rinka tara musu ƙasa ka gane wannan tara ƙasa ba za su fahimta ba yawanci ma ba su da auren ma yawanci ko kuma masu ɗaya sun fi yawa a makarantar in ɗaya ce kam ai sai dai ka tara mata auduga ba ƙasa ba a girmama su a mutunta su a kimanta su su din Allah ya yi zuciya su akan haka ne su maka da'a su maka biyayya ba abinda mace take so a duniya irin ka nuna mata ka damu da ita kuma kana santa wallahi ko mun fajirsin ka ko mun tsayar da kake yi matukar kana nuna mata kana kaunarta kana santa to za ka samu saukin rayuwa da ita amma duk kyautata mata da kake duk me sai ta fahimci baka damu ma da ita ba ba ta ita kake yi ba to akwai matsala shi yasa lokacin da mace ta takurawa mutum ta hana shi sakat in yana neman hanyar gyara mai sauki to sai yabo ta hanya da ake bi sai ka nuna kaman ma babu ita kaman ma baka san akwai wata halitta ita ba eh za ta ci tuwo da safe tabbas da rana da dare dukkan al'amura za a yi mata amma kada a nuna ma a nuna ma cewa ita wata ce to lokacin za ta sha jinin jikinta ta dawo tana neman sulhu to a lokacin za a yi mata bayani cewa ya kamata ki kaza ki kaza ki kaza to shari'a ta nuna mana cewa soyayyan nan da ku take cikin zukatanku ba ku isa ku daidaita tsakanin matanku ba ba ku isa ba wani bai isa zo ce wallahi tallahi yanda nake son mata ta wance haka nake son wance ba a'a dole sai an samu bambanci kuma cikin taimakon Allah dole sai ka samu wata ko yaya ta ko ta kirki ko ta yaya wata zaka ga in dai babin hakuri ne to gaskiya duk matanka ta fi su hakuri wata kuma zaka ga tana da raki da yawa tana da raki da korafi wata kuma za ka ga shuru-shuru ne da ita za ka iya tuna watanni ko shekaru ma ba ta iya zuwa ta sa ka a gaba ta ce ma an yi kaza an yi kaza an yi kaza ba dole ka kaddara wannan mata saboda wannan akwai wanda duk abin da za ka mata in ɗaukanta za ka yi ka toya ta a tukunya ka dawo da ita ba za ta je ta gaya wani a waje ba amma akwai wanda cacar baki in ta hada ku ko fada in ka mata akan wani abu wallahi sai ta buga gidansu waya ta ce yau fa ya zazzage ni to yaya soyayya su za ta daidaita akwai wanda za ka ga duk cikin matanka ta fi tausayinka kamar ya tausayi idan ka sayo kayan miya tana tattala shi in ta ga yayi yawa sai ta yi amfani da kaɗan ta raba gida biyu washe gari ka da ba da kudin kayan miya sai ce a'a na rage sauran na je yayi yawa na rage akwai wanda da yake ita kuma haka take gajaci in ka tattaro mata ka kawo mata haka za ta tattara gaba daya ta yi wannan miyar oba ka ga jar miya fa duba jar miya irin miyar shinkafa fa miya mai mutunci mala amma amma a zo a zo a yi irin wannan jar miyar ka ga an yi ta tayi ta saura kurin an kai ta gurin wanke-wanke an zuba mata ruwa akwai wacce take tana da dabara idan ta yi miyar ta saura da yawa sai ta ɗauko kwano sai ta zuba sai ta ajiye idan an zo za a yi breakfast ko za a yi wa yara yar taliya za su tafi makaranta sai ta ɗauko miyan nan ta jiya sai ta farfasa sai ta ɗora wa yara akwai wadda shagga ce ita in ya saura ɗin zuwa za ta yi ta zuba a gurin wanke wanke kurin ta bishi da ruwa tun da gidan alhaji ne to yaya idan ka gane mace tana maka wannan yaya za a yi ka haɗa soyayyar waccan a ranka da wannan kaji sun ba da ansa ko to akwai misalai da yawa Allah ya yi gaskiya da ya faɗa cewa ba za ku iya daidaita tsakaninsu ba kuma wallahi ko saboda mu'amalan ma da suke maka wani ya faɗa wani bawan Allah ya ce gaya matansa ya ce kun ga kar ku da kanku kun ganni nan ni ne wani kuma dukan ku ina son ku na auro ku ba wacce na kanka da a farko to alaka ta aure wanda yake son ya fahimce ta sosai to ya gina ta akan sha'awa idan yana da sha'awa bismillah ba ka da sha'awa a je a ta sallah a ta zikiri a ta ibada ka hutar da kanka wannan shine abin da malamai suka faɗa to mata a yau a irin wannan zamani kamar yadda fatawoyi suka yawaita kuma maganganun ya yawaita cewa idan mutum yana da mace guda uku sai matansa su lazumta masa da ya zo akwai wanda ya zo yana kwance yana bacci sai a ta dukansa ka tashi eh tunda ka zo nan ɗakin ai ka yi bacci yanzu yau da ɗakin wancan kake ai yanzu da baka bacci to idan mutum bai gane al'amarin ba sai ya tashi to a yi haƙuri a yi afuwa kaza kaza kaza la ba ta da yanci akan wannan kuma muna faɗawa mata su ji da kyau ba ki da yanci ba ki da yanci ba ki da yanci to amma amma kai namiji kai kuma ka ji tsoron Allah saboda shi kuma ginuwar aure din nan yana da alakar a samar da biya wa mace ita kuma bukatarta kar wani kuma ya ji wannan shikenan wata kuma ya rataye ta ce dan wallahi ta ishe ni shikenan kurin ya je ya nimke ta ya fakin dinta ya je ta harkoki a can wannan kuma ba daidai bane gaskiya sai nan kuma sai in kai wannan sai ka tuno kuma adalci da kuma hakkinta tunda ka ajiye ta a matsayin ita ce matarka an hana ta ta je ta yi zina to kaga akwai wajibinka kuma namiji ka biya mata hakinta ka taimaka mata don ka kare ta ka kadan- ka katangance ta da zina a ƙarshe akwai wata baiwa Allah da ta zo tana fatawa saboda zaluncin da maza suke wa matansu su je suna alaka da matan banza a waje matan gida kuma an watsa kashinsu ta ce wallahi tallahi akar makallahu mutumin nan in na zuba masa ido na kyale sai mu yi wata bakwai saba'ata ashur wata alaka bata gudana ba ta ce kullum idan ya dawo gidana yana dawowa abinci na ma daman baya iya ci da dare yana zuwa kurin faduwa yake akan gado shi wallahi bacci yake ina haƙuri ina haƙuri wannan gada gani take gaya mu ta ce sai an gaya mata hakkinta na shari'a akan wannan abu ta ce abin da ya bata tsoro shine sau da yawa in ya dawo sai ta ga kwandom a aljihunsa kwandom aljihun rigarsa akwai matar da ta ce idan ya dawo kullun gidanta in ya dawo daman can tsakar dare yake dawowa in ya dawo kafin ya kwanta sai ya yi wanka ta ce ita fa ta kasa fahimtar wannan wankan lokacin zafi wanka ba ba zafi ma kullun wanka ka san mata da sa ido ta sa ido ta bibice shi ta bibice shi sai da ta ga cewa ashe wankan nan da yake yi wanka ne na dole yana zuwa ya je tafka barnarsa a can ba ko ba ban ɗakin da zai wankan ne ko kuma yane ne sai ya zo ne ya ce irin wani wankan nan ne da ake yi na ai kwanta ai bacci ta ce kuma alaka babu tsakaninta da shi shine bata gane wannan ba wallahi baiwan- bayan Allah ina taƙaice muku zance matan nan cewa take yi wallahi tana kuka take gaya mu ce wallahi akramaka Allah idan da ba dan albarkacin wa'azi da malamai suke mana ba wannan mutum abin da ya mun ni ma fanna da yanci ni ma ina da farin jini wallahi ni ma ina da yanci ina da farin jini kuma zan iya zuwa in je in biya bukatata in dawo kuma wallahi bai sani ba na ce inna lillahi wa inna ilaihi na ce ki haƙuri ki afuwa ki afuwa ki afuwa muna kokarin mu yi wannan sulhun malam ana nan ana nan mutumin nan bai dade ba kurum sai mata aiko ta ce ya ma mutu mata ya mutu kuma a wannan hali a wannan ɗabi'ar daman ce mata zan yi, in abin ya gagara to sai a dan karasa da waliyai a karasa da iyaye in kin ga ba za ki iya ba za ki iya shiga halaka to wanda ya sauke miki aure wani wadda zai abin to kun ga ashe akwai illa din mutum ya watsa kashin matarsa ya rabu da ita kai barin ga muku akwai wanda ta ce shekarar ta hudu tsakanin da mijinta shekara hudu shekara hudu kurin yayi banza da ita in ta yi magana sai ce ba da ra'ayi in kuma za mu tilasta yi magani sai alhaji Allah baka hakuri na ce ya aka yi haka ta ce to aka ramu kallawo ya ga mai hali ne shi kuma kaza yana da hali tunda yana da hali yana da iko wato abin tausayin irin wannan ka tuna yarka ko kana kabari kana kwanci yarka ta fada cikin wannan yanayin ta ga wulakanci a gurin namiji za ka ji daɗi ba za ka ji daɗi ba to ku daina yi wa wannan mata ku fifita wasu akan wasu ko wannan yar gidan su wani ne sai ka fifita ta akan wannan yar gidan talakawa kar kai wannan mutuncinka ne ke zuba namiji yana samun kima idan matansa in suka ga cewa duk wacce ta yi ba daidai ba za ka taka wuyanta kawai kawai neutral kake kuma straightforward kake tafiya in daidai daidai wanda ba daidai ba kuma kowai amma matukar matan ka biyu uku suka fahimci in wance ce ta yi laifi sai ka ce to to shikenan a bari ta to magana ta mutu amma in wance ce kuma ka bude mata wuta za ta ce a haka ne baka da adalci da wurwuri mace za ta iya ce maka baka da adalci da aka kai kokari ka kafa adalcin kuma kowaye ta yi ba daidai ba idan ana caji a caji ta kada a yadda a yi wallahi saboda babanta babban mutum ne a wallahi suna da hali a wallahi ita kuma wacce yar ƙauye ne irin auren ladan noman nan ne dama haka aka tukukuya ma ita aka kawo maka ita ka tafi cirani ka dawo ka tarar da daki an gyara aka ce bismillah ka haƙura da ita kuma ita ce uwar yaya wani irin wannan matar ita ce ke ganawa azaba yarinya ku da auro ta yar kwalisa ya titi ita kuma lallaba ta ake kamar dan malele kar ta zube wannan kuma la yajuz mu ji arama وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما kafin a yi rabuwar abu huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kanat lahum ra'atani فمال إدا إلى إهداهن جاء يوم القيامة وشقه مائل duk wanda yake da mata guda biyu manzo Allah ya fara buga misali ne da mace guda ɗaya yana da mata guda biyu sai ya karkata zuwa ga wata ya fifita wata kan wata to ranar tashi alkiyama zai tashi wa shiquhu ma'il wato bangarensa gefe ya shanye yana karkace a haka zai tashi sai a nuna shi mala'iku su ce kun ga wancan waɗanda bai yi adalci ba wa matarsa kenan duk wanda ba adali ba ne ya yi zalunci wa mace ran tashi a kiyama a goce yake tashi haka annabi ya faɗa hadisin imam abu dawud da allah ya ƙara masa yarda kuma hadisi ne ingantacce haka imamun nasa'i ya ruwace shi da imamun darimi ibn hibban ya ce hadisi ne ingantacce imam al-hakim ya inganta shi ya ce ala shartu shaykhain da haka ku kiyaye wannan al'umma tana buƙatar ta yi wa matanta adalci yawa yawa maza ba su da adalci yawa yawa to amma abin da ake guje ma kada aure ana yin sa ne a duniya dan ni'ima ya zo ya jawo maka bala'i ya sa ka shiga wuta al'ummar da ba ta iya yi wa matanta adalci ko akan biredi biredi fa biredi dan naira ɗari da ashirin wani akan wannan biredin zai shiga wuta idan yana ɗakin wancan ne alkawari ne ta ce kar ma ya dawo mata ba biredi saboda ita gaskiya dole kullum da safe sai ta sha shayi da biredi wacce kotun da miskiniya ne ranar girkin ta haka zai zo shafa mata fari ba komai aka zai zo daga shi sai uban babban riga ba komai a ciki biredi fa duba biredi common biredi mai kun ka sayo ka ajiye a gidan ka ce kowa ta dau daya na yara kaza na iyaye mata kaza amma ba sa yi wani kuma dan abun toye toyen nan na bakin hanya in ranar girkin wance ce tunda ita yana son ta yana jin daɗin alaka da ita kullum sai ya je bakin titi ya dan yanko mata abubuwan nan na bakin titi ke kawo mata wallahi akwai matar da take cewa saboda wulakanci na namiji da wulakanci irin na kishiya ranar girkin ta shi mijin bai zai siyo mata komai bai kawo amma ranar girkin wancan zai je siyo kaji ko yan shila ya siyo irin yogurt din nan mai tsada ita da yake tana ƙasa ne ita miskiniyar tana ƙasa wacce kuma amare ne ana sama ta ce haka za su zo suna cin naman kazan nan ƙashi ita wannan da yake uwar gida ne ta tara yaya tana da yara in sun ci da mijin fa ka duba hali irin dan adam miskin su ci wannan naman suna ci suna hira suna yi shewa da dariya dama ranar girkin ta ranar ta da inji janareto ka duba hatta a janareto ba sa iya adalci janareto ranar girkin wancan ne za a tada wuta a yi walwal a gida a ga haske a ji daɗi suna cin wannan naman suna jehowa in sun jeho sai faɗo kofar ɗakin wancan suna ci suna yabin nan suna ci suna ta ce abin da fi damunta garin Allah yana wayewa yaran ta sun fito alwala za su yi sallah sai su fara warwaso da wawar kashin kaza kuma idan sun dan sha madara sun sha sun sha da abin sai su jeho a jeho ƙasa ta yi magana ce zai kore ta ta ce haka za ta sunkuya ba ta ci kazan nan ba ‘ya'yanta ba su ci ba ba ta sha yogurt din nan ba ‘ya'yanta ba su sha ba haka za ta zo ta share ta zuba musu akwannan shara kuma ta biyo shi ita amaryar in mai gidan ya zo fitowa ta biyo shi ta rako shi ana tafiya ana kwalisa in za su rabu sai ta ce bye sai ce bye wai wai ba za ma a ce goodbye ba fa bye shi ita ma bye wasu yan boko ne to yanzu irin wannan mijin dan Allah mala ya je gurin ubangiji ya ce masa ne kaga da kai wannan ba gwanda ka sallame ta ba wanda ka sallame ta gaskiya to shine Allah ya ce wa in yatafarraqa yughni Allahu kullam min sa'ati inda za su rabu tsakanin miji da mata a rabu da saki to kowa Allah zai wadatar da shi min sa'ati cikin arzikin ubangiji tabaraka ta'ala almar'a bi zawjin akhar wa zawju bimra'atin ukhra ita matar Allah ba ta wani miji shi kuma mijin Allah ba shi wata matar shikenan a hakura wa kana Allahu wasi'an hakima lalle Allah ya kasance wato wato wasi'ul fadli war rahmati ne mai yalwal falala ne mai yawar rahama ne hakiman kuma Allah mai hikima ne a cikin duk abin da ya umarni kuma Allah mai hikima ne cikin duk abin da ya hana tabaraka wa ta'ala kenan wannan aya tana nuna mana wajibi ne a yi adalci tsakanin mata dole ne dole ne in ba haka ba kuma mutum zai shiga wuta sannan mun yi bayanin adalcin nan akan ciyarwa shayarwa da sauransu sutura matsuguni mazauni kada ka je ka gyara wacce mazauninta wacce kuma ka bar cikin talauci da wahala kuma abinci duk ranar girkin wannan yadda kai cafane a can haka ita ma za ka yi mata cafane kada wancan ranar girkin ta a yi mata mai kyau wacce kuma a batta ma babu abun sayan kayan cafanan to amma akwai abin da shi kuma har yanzu ba za a kama miji da shi ba kamar misali akwai matar da ita ta iya hira ranar girkin ta ta shirya in ka zo kafin abin nan kai bacci za ku hira za ku tattauna a yi wasa da dariya a yi shewa ta baka dariya ta kai ji nishadi akwai matan da Allah ya hore musu wannan to akwai kuma wata gaskiya an dai auro ta kawai haka za ka ganta din kim kamar ko kwan zuba shi a kwanan sha ba ta iya komai wallahi lazim wani ma mijin sai ga shi ke kokarin ya dan wakin din wakin din ta off haka ya dan zungure ta ta tashi ta abin nan su dan yi hira wasa da dariya ya wance ya ga ba komai wallahi ya dan kawo wani abin dariya tana turbune ko ma in yi ta magana wacce ni fa wallahi na gaji gaskiya babu ba ta iya fa kwata kwata wacce ku ta iya za ku more ku dariya ku shakata to wai yanzu wannan din ma mata kana ji ko sa ido suke akan wannan ai da ka je ɗakin wance ana jiyo shewa ka da dariyarka ni ma nan in ka zo sai ka yi shewa da dariya to kaga bai zai yi mala ina jin mutum ko mahaukaci ne ai ko mahaukaci ba kullum yake dariya ba yi sai ta kama to wai ita kan dariya din nan da shewan nan ina ce kamawa yake aiko to ke ma cikin kwarewarki sai ki yi abin da zai sa a yi din to ba ki yi haka kike fuskar ki kamar ta shanu ba alamar rahama da babu babu sakin fuska to wai sai a ce wai inda ka je wai iya dariyar da kai a can nan ma an ka zo sai ka yi ta shi kenan za ka zo ka zauna kana ha ha ha ha ha kana kana ta dariya saboda jiya ka yi a can ko kuma ko kuma a ce ka je ɗakin wance kana so kai dariyan kana tsoro saboda ana bin ka bashin dariya za a bi ka la ya akhi la ya akhi la ya akhi wannan abinda nake son faɗa yan uwana wato ɗalibai shine ba a kama mutum da cewa wai nishaɗi da karsashi da sakin fuska da dariya da kai a can ɗakin kuma nan ma sai ka zo kayi wallahi malam in mace ta rena ka za ta ce hatta kaya kwalliyar da kai a can in ka zo nan ɗakin sai ka irin wannan in ya rena ka da ta yi iya irin zurma ka da za ta yi tunda yanzu akwai yanayi ne yanayin sa kaya wanda ga coincidence ne kana daki wance kayi kwalliya ka fita saboda kana da wani appointment za sallar juma'a za a je a'a za a je wani daurin aure a'a wani taro za a yi a'a ya za a yi da sauransu ko ba haka bane ba dacewa ne to wai sai a ce wai tun da jiya ka sa sababbin kaya a can da babbar riga da aiki to ita ma nan fa da kayi wanka in baka farga ba kafin ka fito daga ban daki sai ta nemo irin wannan babban rigar da wannan aikin da komai ta ajiye tunda za ka yi wanka a dakin ta kuma wai sai ka saka wannan in ka ce a wallahi ni yau zafi nake je kananan kaya zan sa ce to eh eh mana a can ai ka sa nan kuma ba za ka sa ba wani wani ana ana kuskure an kuskure wata nan ko dacewa aka koya ya shigo haka da hularsa a ɗakin ɗaya matar ya yi haka kaga duk wanda ka ganshi ya yi haka wato wato a seti yake ya zo da da hularsa a karkace ko yaro ne in ya yi gaye ku lura ko yaro yaro in dai ya yi gayu gayu ya kai gayu sai ga ya yi haka yaro ba ya dan sa gilansa ka wato ba magana kenan to shi wannan ba Allah a ranar a haka ya shigo ashe ita kishiyar ta kula ta lura da yadda shiga to ranar washe gari ya zo ɗakin ta sai taho a haka hular a haka wallahi wala yana zuwa ta tsare bakin kofar nan ta ce wallahi ba za ka shiga ba ya ce ya haka yi kai ma ka san abin da ka yi Allah ya sauwaƙe ana ma mu je malam yau kasu ce a hausu السماوات وما في الأرض na'am ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله نعم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض نعم وكان الله غنيا حميدا da kyau wannan batun rabon kwana din nan am, eh, girki raba girki akwai shi ma ana samun matsala akan raban girki raban girki idan ka ga dama a gidanka za ka iya canja yadda aka saba ana yi al'adance yanzu al'ada yadda aka saba duk wacce take dafa tuwo ita ce take take da kwana to wannan din ba nasi bane yace sai an yi haka za ka iya akasawa don wani zai ce shi gaskiya baya son matarsa ranar da yake kuma ta shigaltu da wasu ayyuka a'a ya kamata ta zama free ba ta komai to wani za ga a gidan shi wacce take da girki to ba nan mijinta yake ba wacce ba ta da girki ita ce yadda mijinta yake yana tare da ita in kai wannan ba daidai bane a lattifaqi a ba lattifaqin bainaka wa baina an-nisa a samu ittifaqi tsakaninka da matan sannan kuma za ka iya zuwa ba dole bane ka raba raban girkin nan dole a yi shi ba dole bane abin da nake nufi da ba dole ba in za a rike lissafi ba matsala ka iya zuwa da yaddar matanka ka je ka yi sati biyu a ɗakin waccar sati biyu wacce kuma baka shiga ba ka dawo kai kwana ɗaya kwana biyu a ɗakin ita waccar ka koma can amma fa tana bin ka bashin sauran wannan kwanakin idan ba ku gane ba miji zai iya cewa ni sati biyu zan yi in na je ɗakin wannan sai na sati biyu kafin dawo nan sai matar ta ce eh na yadda ko suka ce eh mun yadda sai je sati biyu to da ya dawo nan sa- sati biyu nan sai wannan ta ce kawai ka koma can din ba matsala amma ina bin ka bashi eh kamar ya ya yi sati biyu a can sai ya dawo nan ya kamata ya sati biyu ko ya yi kwana biyu sai ce kurin ya iya tafiya ko sai ce da Allah yana neman izini ta bashi dama ya daɗa komawa can din amma ta bi shi bashi sai ta ce ta yadda shikenan sai ta bi shi bashi za a iya tara maka lodin kwanaki kamar wancan ɗaya matar tana binka kwana ashirin wacce kuma daidai kana kana tattare da ita to idan ka zo ka dole wata rana sai ka yi kwana ashirin nan ko ba daɗe ko ba jima idan kun yi ittifaki da matan a haka babu matsala yanzu misali ɗaya daga cikin mata ka za ta iya cewa ni na yadda a cikin wannan watan alaji tunda muna rabon kwanan nan ne misalin um, kwana biyu ko kwana hudu ni kawai kwana ɗaɗɗe kwana ɗaɗɗe nake so ko kuma wannan watan na ba da kwana na gaba ɗaya ga kishiyata ku je can ku ta abin harkokinku amma fa idan an dawo kuma wani wata ni ma kuma za ta rama mun in an yi haka da yardar matan ya halatta kun fahimci wannan to amma wannan hukunci na rabon kwana cewa dole ne iya kwanakin da ne a nan dole kuma sai na yi su a can ya shafe mu ne ni da kai banda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ba wajibi bane rabon kwana akan shi saboda Allah ce turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayk Allah ce wanda kaga dama ka iya matso da ita ka nisantar da wanda kaga dama idan manzo Allah ya ga dama zai iya zama a dakin wata mace wata biyar ma kuma sauran ba su isa su yi magana ba shi ba dole bane rabon kwana a kansa haka Allah kuma ya bashi wannan hususiya din amma ni da kai dole ne sai na yi to amma manzo Allah saboda adalcinsa kuma din sai yake raba musu ina fata ana fahimta yawwa dan ya auri wata cikin matansa sai ya zauna kwana uku manzo Allah ya bada ka'ida cewa duk wanda ya yi aure ya auro budurwa yana da mata to sai ya zauna a ɗakin budurwan nan sati guda kwana bakwai circir sannan ya a fara rabon kwana wannan ka'ida ce ga rabasa ce ofa ce Allah ya bawa angwaye masu aure amma masu auren budurwa kur in dai budurwa ka auro kana da mace ka auro budurwa to zaka zauna sati guda a ɗakinta falyuqim indaha sab'a layalin annabi ya ce ya tsaya a gurinta kwana bakwai zaka fahimci hankalinta ka fahimci tunaninta ka ɗauke mata kewa don ka rabota da iyayenta ka rabota da danginta ka rabota da 'yan uwanta tana yawan ganin ka kullum to wannan zai sa ta dan samu nutsuwa da kwanciyar hankali amma misalin ka ana yin aure ka tafi ka barta din sai ta shiga wani wahsha da shiga damuwa to wata daga cikin matan manzala da ya auro ta annabi aji to wani akan bazawa budurwa kenan bazawara kuma kwana uku ake mata in ba zaura ce tun da damu ita tsohuwar kwano ne yayi ko ba kafa ne ba sai an mata kwana bakwai ba kwana uku ne kawai amma kaga ita ma dan mutunta ta yi ko ba ka bane kwana uku za ka yi sauran mata kuma su tsaya su jira ikon Allah yawwa wannan kwanakin kam suna cikin bakin ciki da bacin rai dan wata mata ta faɗa ta ce wallahi kwana bakwai in nan dai kwana nake ina kuka bana iya bacci saboda na ga tashi hankalin da ban taba gani ba wata ce wata ce irin wacce ta mallake mijinta din nan ta gama haɗe shi gaba ɗaya yana buƙatar ya aure ga wadata ga kuɗi amma ta riƙe masa wuta ta ce ba magana ƙara aure sai yau Allah ya jarrabe ta wata ƙawarta mai irin wannan ra'ayin shi mijin Allah ya taimake shi ya karya lagwanta ya yi mata kishiya cikin dare irin karfe uku sai ta bugo wa ƙawarta mai irin wannan ra'ayin ta ce wancan kin san halin da nake ciki ta sha ta ce to wani fa ya aure a yau din nan nake ga miki wai tare wallahi sai fa wa zuciya ya kama wannan ita ɗiyar ta ce yanzu yana ina sai ita matar da aka yi mata auren su ce wallahi yana can suna tare wallahi sai gudawa ya kama ta wai kana ji gudawar ka san wanda ya kama din ba wai fa wacce aka yi kishi ba ne gudawa ya kama ta ba tsawarta sai gudawa sharkaf gudawa ta je ta kwana ta tana gudawa mijinta ya ce yaya ta ce wallahi wance ne nake tausaya mata kuma nima na shiga wani yanayi saboda bala'in damuwa wato ana tauna tsakuwa ne dan aya ta shiga uku to an yi wa kana ji ko an yi wa kawarta kishiya ta yi gudawa to ita an mata ya za ta yi sai dai ta mutu tunda wata ta gaya mijinta suna zaman zaman irin an gama toyewa ana cikin ƙauna yanzu wani fa yanzu dan Allah za ka yi min aure za ka ƙaro aure shi a hawa ina irin ta gama auna shi ya shiga wani yanayi sai ce ina sai ce ta ainihin duk da ka min aure ai sai dai mutu ina jin ma zan mutu radda aka ce kamun kishiya ina jin mutuwa zan yi ya ce Allah wance ce ha ba ainihi ba zan yi wannan garajen ba shikenan mace ce dan ku kiyaye ina faɗin wannan maganganu ne saboda su ma akwai karatu a cikinsu kar wani ya kuskure ije ga matarsa wannan duk yadda kake santa yaya za ka kara ka ce al'amarin na hannun Allah yake na wanda Allah ya gani ni abin ba hannuna yake ba ko kuwa amma wani sai kuskure ce ha ba wance ina ai alkawarin Allah ba zan kara miki abin nan ha ba to me ma me kike nema ini masu yawan aure aure na ma ni wallahi mamaki suke ba ya gama gocewa a gabanta to wallahi wannan bawan Allah malam saboda rayuwa ya aka ya aka yi ya aka ya aka kurin bukata ta sa kurin wata ran sai je aure kuma tun da ya fara neman auren ya kasa gaya mata ba zai iya ba har aka daura aure an zo za a tare kan ai dole ya gaya mata kuma gari ɗaya ne ya shigo gida na gaisuwa lafiya kala alhamdulillah to sai kama wa'azi wance dai kin sa al'amura na kaddara haka Allah yake al'amuransa tana ita ba sani ba ba sani ba ko labari ba ji ba tunda wasu mazan suna yi ai a gama komai ba sani ba kin san Allah ya ce mu yadda da kaddara imani ne ma kaddara da kyakkyawa da mummuna yi ta mata wani wa'azin da bai saba yana yi ba tana yi yi gaskiya ne gaskiya ne sai ya ce to gaskiya dai wancan abin da zan iya faɗa miki kawai shine ke ma dai kaddara nan dai ta hauki sai dai ki haƙuri sai ta yi ajiyar zuciya ta ce mutuwa aka yi waye ta mutu ya ce a wallahi ba ba mutuwa bace dai kin samu ƙari yar uwa ne yar uwa kika samu tace tace kamar ya yar uwa a saboda yanayin rayuwa na ga ya kamata a taimaka miki da tace wani taimako malam kudu sai ya shahada ya ce ya yi aure ta ce aure aka ce tana kan kujera fatawa ne aka kawo mana waya za mu yi ba da ansa tana kan kujera malam sai ta gurfa ne sai ta yi kar kudu sai ta mutu burus abba malam to yaya to wai wannan ya a saurara wai wannan shi ya kashe ta ko ita ta kashe kanta walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi shikenan ya isa ya isa an situ an situ to abinda muka faɗa daidai dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya mana afuwa daman lokaci yayi gaskiya